akwai gidan rediyo da suke sa karatunmu so za mu yi magana akan abin da ya shafi kwanaki goma na ƙarshe na cikin watan ramadan da darajoji da falololi da allah madaukakin sarki ya tanadar a cikin wannan kwanaki lallai hakika tabbas wannan kwanaki suna da falala suna da daraja umuman kwanakin watan ramadan kwanaki ne masu daraja da falala wanda allah madaukakin sarki ya yi tanadi na musamman ga waɗanda suka tsaya suka yi aiki nagari a ciki suka kuma dage har suka samu yardar allah madaukakin sarki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yana cewa man sama ramadan imanan muhtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه annabi ya ce duk wanda ya azurci watan ramadana imanin yana mai imani a hala kaunihi mu'mina yana mai imani da Allah maɗaukakin sarki yana mai imani tare da yarda da cewa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah wa hisaban kuma yana mai neman lada da wannan azumi ya zama yana neman dacewa yana neman yardar Allah madaukakin sarki da wannan azumin da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi lalle wannan an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da wannan ya zama lazim da wannan ya zama lazim akan kowane bawa ya jaddada imaninsa a lokacin da yake gabatar da irin wa'annan ayyuka masu daraja da falala shi ya sa ma aka shar'anta mana kullum idan mutum zai tashi da azumi ya jaddada niyyar wannan azumi da zai tashi da shi domin jaddada niyyarsa yana ƙara gaskata cewa ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki kuma ya yi imani da wannan aiki da yake yi kuma yana mai neman dacewa da karɓuwa a gurin Allah maɗaukakin sarki to idan bawa ya cika wannan sharaɗi shine Allah maɗaukakin sarki zai karɓi aiki a gurinsa. sa إنما يتقبل الله من المتقين Allah madaukakin sarki ya ce abin sani kawai Allah yana karɓan aiki ne daga gurin bayi da suka yi aiki suna masu takawa da kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada annan gurin Allah ya ce wanda wanda ya kasance yana neman samun yardar Allah maɗaukakin sarki yana fatan ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya alya'mal amalan salihan ya aiki aiki na gari wannan azumin da nake yi ka kyautata shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana da cewa ba wai iya bakin mutum ne zai yi azumi ya kame daga abinci ba sai dai wanda yake azumi wanda na karɓa azuminsa shine wanda idanuwansa suka yi azumi ya kame daga kallon abin da yake haramu shi ne wanda hannayensa suka yi azumi ya kame daga taba abubuwan da suke haramu wanda ainihin bakinsa ya azumi ya kame daga faɗan abubuwan da suke marasa kyau domin a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam ya da ƙaunar zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharabahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai daina ainihin magana ta ƙarya ba wanda bai daina ƙarya ba wanda bai daina aiki da ƙarya ba bai daina ba da shaida ta ƙarya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai da buƙatar irin wannan bawa ya bar abincinsa ya bar abin shansa kenan wajibi ne lazim akan kowane bawa da yake so a karɓi aikinsa bayan ya cika sharaɗi na imani ya cika sharaɗi na gaskatawa to ya kasance wannan aikin ya cika wannan sharaɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine kada ya ƙarya sannan kada ya ba da shaida ta ƙarya kada kuma ya aiki da ƙarya domin duk wanda ya ɗaya daga cikin wayannan ukun Allah madaukakin sarki baya buƙatar azuminsa kar ma ya wahalar da kansa ko kar ta wahalar da kanta wajen daina cin abinci da daina shan abin sha ɗan uwa musulmi wayannan kwanuka sun tasan makarewa Allah madaukakin sarki kuma ya faɗa mana tun kafin watan ya zo cewa kwanakin ba su da yawa kwanaki ne kididdigaggu Allah madaukakin sarki ya ce ayyamin ma'dudat kwanaki ne yan kididdigaggu haka wanda adadin su bai da yawa shi yasa duk wanda yayi sakaci yayi wasa sai ya ji ana yi kamar yau aka zo aka bude karatun nan aka fara tiryan tiryan yanzu ana maganar me yau sha takwas da watan ramadan saura kwanaki goma sha ɗaya ko goma sha biyu azumin ya ƙare kaga wani ya ƙara tabbatar ma da cewa kwanakin ba su da yawa kaɗan ne magayatanmu sun kasance sun ci moriyar rayuwarsu a cikin watan ramadana ta hanyar mayar da hankali wajen yawaita bautar Allah maɗaukacin sarki fara daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin da uwar mu'minina na Aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nana aisha ta ce manzon Allah ya kasance yana ƙoƙari a cikin watan ramadana irin ƙoƙarin da baya yi a cikin sauran watanni yana yawan bautar Allah maɗaukakin sarki daga cikin hadisin sai nana aisha ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره النبي yana ƙoƙari. yana dagewa yana naciya na bautar Allah maɗaukakin sarki a cikin watan Ramadana a cikin goman ƙarshe na wannan watan irin ƙoƙarin da baya yi a ainihin sauran kwanakin baya. A wani hadisin take ƙara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan dakhala al-ashr idan kwanaki goman nan suka shigo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jadda wa shadda al-mi'zar annabi yana ƙoƙari yana kuma ɗaure jautansa malama suka ce wannan kinaya ce kan cewa annabi yana nisantar mu'amala ta auratayya tsakaninsa da iyalansa annabi yana ƙoƙari yana tsananta ibada wa aikaza ahlahu wa ahya lailahu nana aisha ta ce manzon Allah yana raya daransa gaba ɗaya idan goman ƙarshe ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci yake yi annabi baya bacci a goben ƙarshe gaba ɗaya daren raya shi yake jina na Aisha wa aiqaza ahlahu kuma annabi yana farkar da iyalansa domin yi aiki da faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka da sallah ka umarce su da dukkan wani aikin alkhairi da zai kusantar da su zuwa ga Allah ya nesantar da su ga barin wuta sannan ka dage ka nace ka jure akan wannan aikin kada ya zamanto kai kana aikin alkhairi kuma ka bar iyalanka su kuma a sake wannan musafin a ɗauke kar wani ya taka mai gani ba da Allah ya zama ka kyale su to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tashin iyalansa su ma su yi musharaka cikin wannan aikin alkhairi ɗan uwa wannan kwanaki goma suna da daraja suna da falala wanda magabata irin su imamu shafi'i irin su al-Imam al-Bukhari suna ainihin naci musamman abin da ya shafi karatun Al-Qur'ani suna ninninka kokarin su a cikin waɗannan kwanakin sama da irin kokarin da suke yi a watannin baya al-Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi a cikin watan Ramadan yana khatmar Al-Qur'ani yana saukan Al-Qur'ani sau 60 kullum yana khatma sau biyu ina ni ina kai wata tun da watan Ramadan ya kama har yanzu ba ta samu zarafi ba ta samu damar da ta yi sauran alkur'ani ba wani tun da azumin watan Ramadan ya kama bai samu ya yi saukan alkur'ani ba ga magabatan irin Imam Malik idan watan Ramadan ya kama kana ya firru min alhadisi wa ahli ilmi yana gudu ya bar karantar da hadisan annabi yana wa mujalasati ahli ilm yana daina zama da abokanansa da suke tattaunawa da ɗalibansa tattaunawa ta ilimi yana fuskantar karatun alqur'ani fil mushaf karatun qur'ani kawai ita ce dabi'ar magabata a cikin watan ramadana da daddare kuma su raya daren su da sallar dare to idan watan idan kwanaki goma karshe suka zo sai su nunnanka kokarin da suke yi ya zamanto wato ninkin ba ninki irin yadda suke yi a kwanakin baya domin a cikin wannan kwanaki goma a cikinsu ake dacewa ake fatan a haɗu da daren lailatul qadr daren da albarkarsa da alkhairinsa ya wuce duk yadda mai tunani zai yi tunani a cikin wannan dare na lailatul qadr Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani daga albaitul izza zuwa allahul mahfuz fi sama'id dunya Allah ya saukar da alqur'ani daga baitul izza zuwa allahul mahfuz shine Allah madaukakin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله مدعوك تنسر كيتي للي أمك سوقد القرآن في ليلة القدر أدرى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر من يتنشيك أبن دعكيتي وليلة القدر من يتنشيك إذن درجة بفللا da tarin alkhairai da yake cikin daren lailatul qadr mu ya sanar da kai irin yan tabayi da ake yi a cikin daren lailatul qadr mu ya sanar da kai irin dacewa da bayi suke samu in suka rike bautar Allah madaukakin sarki a daren lailatul qadr Allah madaukakin sarki ya ce to gashi nan ga labarin lailatul qadr khairun min alf shahr daren lailatul qadr shi yafi alkhairi sama da dare dubu ga wata khairun min alfi sha sama da wata dubu malama masu kiyasi suka ce idan aka yi lissafin wata dubu nan yana da daida ainihin kusan ka ce shekara tamanin da kusan uku ko da hudu a dare ɗaya za ka samu ne za ka samu aikin da sai ka rayu shekara tamanin da hudu kana irin aikin da kai a wannan daren na ƙoƙari kafin ka samu ne ka samu daraja da falala irin na wannan daren ashe ya kai mutum ya haramta wa kansa bacci ya kai mutum ya haramta wa kansa duk wani jin daɗi domin ya ta haƙiƙin samun wannan alkhairi na daren lailatul qadr shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya takaita wato wato yake hana wa kansa duk wani abu na jin daɗin rayuwa a cikin wannan kwanakin yake fuskantar bautar Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatar mana da cewa dai daren lailatul qadrin yana samuwa ne a cikin kwanaki goma ƙarshen watan ramadan kamar yadda ya faɗa yace iltamisuha fil witri annabi yace ku nemi daren lailatul qadri a kwanakin mara fil ashril awasi a kwanaki goma ƙarshen watan ramadan 22 21 23 29 wa'annan su ne kwanakin da ake fatan dacewa da samun daren lailatul qadr a cikin su saboda haka yan uwa musulmi mu yi kokari iya kokari mu nace mu dage mu nemi dacewar Allah madaukakin sarki a cikin wa'annan kwanakin mu nemi yardar Allah madaukakin sarki a cikin wa'annan kwanakin domin baka sani ba wala Allah wannan ita ce ko wannan shine azumi na karshe da zaka yi a rayuwarka annabi sallallahu alaihi wa sallam a hajjin ban kwana a cikin hadisin Jabir dan Abdullahi hadisin Muslim wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi hadisi ingantacce cikin hadisin manzon Allah idan yayi bayani yayi magana ya karantar da aikin hajji sai annabi ya ce khudu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni manzon Allah sai ya ce la'alli la alqakum ba'da ami hada manzon Allah ya ce ta iya yiwuwa ba bayan wannan shekarar ba za mu ƙara haduwa a irin wannan wurin ba wannan kuma shine hajjin ban kwana na manzon Allah shine hajji ɗaya da manzon Allah yayi shine kuma hajji na ƙarshe da Annabi sallallahu alaihi wasallam malama suka ce bayan wannan hajjin da wata hudu ne in ban manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah madaukakin sarki to kai ma ka dace ka nace da aikata ayyukan ibada ka ainihin daje wajen neman yardar Allah a cikin wa'annan kwanakin fa innaka la tadri la'alla hadha yakunu ramadanuka al-akhir wataƙila wannan shine ramadanun ka na ƙarshe kan min man kunta ta'lamu mimman sama min salafi min bayni ahlin wa ikhwanin wa jirani afnahum al-maut wastabqata ba'dahum muhayyan fama adrabu al-qasi min ad-dani malami ne yake cewa farkon baitin ya ce ya zallabi ma ka fahu zamba fi rajabin ya kai wanda ainihin rajab bai ishe ka ba sabon da kai a rajab bai ishe ka ba hatta asa rabbahu fi shahri sha'ban yanzu ga sha'ban ta zo kana ci gaba da bautar Allah madaukakin sai kana ci gaba da samun Allah madaukakin sarki kana ci gaba da kiyata alfarmar dokokin Allah madaukakin sarki qad azallaka shahru sawmi ba'dahuma ga watan azumi yayi maka inuwa yana kwankwasawa yana dab da shigowa yanzu ba dab yake da shigowa ba dab yake da fita yace fala tusayyirhu aidan فلا تسيره أيضا شهر عصيان kada ka mayar da wannan watan shi ma ya zama watan sabo ba wai watan sha'banu ba yanzu watan ramadana ma sabo ake a cikin sa yau kafin asuba nake ganin labari wasu an kama su namiji da mace musulmai suna zina a cikin watan ramadana da rana watan sha'banu ma aka ce fala tusayyiru aidan shahara isyani sha'banun ma ka daina sabon Allah a ciki ina ga watan ramadana akwai keta alfarma da ya kai mutum ya saba wa Allah ta hanyar yin zina da rana a cikin watan ramadan sai ya ce kan min mun kunta ta'lamu mimman saba min salafin nawa nawa ka sani cikin waɗanda suka gabata cikin waɗanda suka yi azumi min baini ahlin cikin iyalai wa ikhwani da ƴan uwa wa jirani da makwabta nawa ka sani wanda suke azumi asmahumul maut wastabqaka ba'dahu muhayyan mutuwa ta dauke su akwai waɗanda mun yi azumi da su bara bana babu su akwai waɗanda mun fara azumin da su bana ba za a kare azumin da su ba shin kina da yaƙini za a ƙara taƙi ɗaya za ki fita a wannan masallacin da ranki ashe yana da kyau mu yi aiki da lokacin mu kafin lokacin ya buri mana يا أيها الإنسان أغرك بربك الكريم تاك يا بني آدم ميرو بيك ني دا أوبنجيزنك ميرو بيك كود هانكلينك جبرن بوتا الله مدوكين سركي dama da Allah madaukakin sarki ya baka kai amfani da ita kafin damar ta kuce maka nawa nawa ka sani cikin waɗanda suka yi azumi cikin magabata cikin ɗan uwa da ƴaƴa da ƙanni da iyaye da makwabta أفناهم الموت واستبقاك بعده محيا متوا تادو كيسو تاقارب دسو كي كان راي الله يا باك داما أكو حديث طلحة بن آه طلحة بن عبيد الله أبو طلحة الأنصاري أبو طلحة الأنصاري أكو حديث سا wanda yake nuna daraja da falalar wanda Allah madaukakin sarki ya raya shi ya ba shi dama ya azumci watan Ramadan mutane biyu sun zo gurin annabi a rana ɗaya suka musulunta ɗaya ya fi ɗayan ƙoƙari wajen bautar Allah ya fi ɗayan ƙoƙari wajen aikin alkhairi ya fi ɗayan ƙoƙari wajen nagarta wannan mai ƙoƙarin har aka hura aka busa kuge na yaƙi ya tafi ya je ya yaƙi fastashhad ya shahada shi kuma ɗayan Allah ya raya shi ya rayu bayan ɗan uwansa da shekara har ya azumci watan Ramadan mai riwayar hadithin ya ce ya kwanta bacci sai ya gani an tashi alkiyama an tashi alkiyama an go sai aka buɗe kofar wani gida ko wani ɗaki wani mai fitowa sai ya fito sai ya umarni da ɗaya daga cikin wa'annan mutane biyu ya shigo wanda ya fara wanda aka yi wa umarni da fara shiga shine wanda ya mutu daga ƙarshe ba mai ƙoƙarin ba ba wanda ya yi shahadar ba wannan ɗayan mai kasala mai rauni shi ne wanda aka fara masa umarni da ya shiga wannan gurin ana nufin aljanna sai bayan lokaci mai tsayi abu talha ya ce sai wannan mutumin ya ƙara fitowa sai umarni da ɗayan da ya yi shahada mai ƙoƙarin ya zo ya shiga ya ce daga nan sai ya fito ni ma na yi ƙoƙarin shiga sai ya ce min da saura tukuni kai ya ce ana haka ne sai na farka da gari ya waye na bawa yana ba da labari a sabbin annabi sai suka cika da mamaki kamar yadda shi ma abin ya ba shi mamaki suka ɗunguma suka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam abu talha ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin abin da ya faru da labarin abin da ya gani manzon Allah ya ce mun na ta'ajabu kuma ne abin mamaki shin wannan Allah madaukakin sarki bai raya shi ba ya jinkirta masa hatta ya azumci wata ramadana ya sallaci sallah kaza da kaza da kaza abu wanda Allah maɗaukakin sarki ya raya shi har ya jinkirta masa akan ɗan uwansa har kuma cikin jinkirin ya samu ya azumci wata ramadana Allah ya yi masa daraja da falalar da bai yi waninsa ba ashe ke yanzu da kike raye kike azumtar wannan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam wata dama ce Allah ya baki wacce waɗanda suke kwance a cikin kabari suna burin Allah ya ba su irin wannan damar ko so ne a rayuwa kuma ta riga ta kare to yadda suke kwance suke wani burin haka kai ma haka ni ma haka mu ma wata ran za mu kwanta a cikin kabari rayuwar mu ta kare muna burin Allah ya ba mu dama ina ma muna kan rayuwa muna azanta irin wayannan kwanuka ne ashe kai da Allah ya baka dama kai amfani da damar ka kafin lokaci ya kure maka in uwa wayannan kwanaki masu daraja masu falala suna fuskantar mu mu ainihin yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin irin hadisin da nana Aisha ta rawaito mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jitahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi yana kokari a cikin kwanaki goma ƙarshe irin kokarin da baya kusan irin su ma a cikin watan Ramadan kai ka san aiki ake yi a ce ma mutum baya bacci da daddare du ibada yake yi na kawo mana misalin yadda magabata suke karatun alkur'ani a cikin wayannan kwanakin aka saukar da alkur'ani a cikin wayannan kwanakin mala'ika jibril yake zuwa yake mudarasar alkur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wayannan kwanakin annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunninka kyautar da yake yi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتي حين يلقاه جبريل ويدارس معه القرآن من زم الله ينا قوقري ينا صدقة ينا كوتا ينا وتسارة دمنش أتكين بكم كوانكين وتر رمضان to annabi yana nuninka haka idan kwanakin goma ƙarshe suka zo idan misali yana sadakar miliyan goma ne a kwanakin baya to annabi yana mai da sadakarsa kullum ta zama ainihin miliyan dubu a kwanaki goma ƙarshe in annabi yana sallah da izu biyar a sauran kwanakin baya idan kwanaki goma suka zo na ƙarshe annabi yana ninninka adadin abin da yake yi saboda haka mu ma mu kokari yan uwa gajiya na tafiya gajiya yana barin jikin mutum gajiya lokaci ne da shi ana jin wahalar ibada ana jin wahala a jiki ne a lokacin da mutum yake ibada daga lokacin da ka gama ibadar wahalar ta kare shi yasa lokacin shan ruwa ake cewa zahaba zaman wabtallati uruku wa tabata al-ajru insha Allah duk wahalar da ka sha duk wahalar da kika sha duk kishin da ka sha duk kishin da kika sha a yini da lokacin shan ruwa yayi ka samu abun shan ruwa sai ka ji gaji ta sauka duk gajiyar da kike ji a lokacin da ake sallar dare ka ji kamar kafar ka za ta tsage ka ji kamar kafar ka za ta yanke ana sallamewa daga sallarwa ka ji gajiyar ta tafi haka za ka taka da kafar ka tafi gida to wa'annan kwanakin mu ribace su mu ci riba su ba mu sani ba ba mu sani ba watakila su ne kwanakin mu na ƙarshe yan uwa ko mun ki ko mun so din ko mun ki ko mun so din akwai kuma kwanakin din da za su zo su ne kwanakin mu na ƙarshe ashe mu yi kokari mu ci ribar kwanakin mu da Allah madaukakin sarki ya ba mu an rusu a wannan rayuwar kafin lokacin ya kure minti talatin nake so ne Abdullahi kan da wuce daga cikin ayyuka da ake so mu lizinta a cikin wayannan kwanakin ɗan uwa mu yawaita karatun alkur'ani mu yawaita karatun alkur'ani قتادة بن دعامة السدوسي يا كسنتي أرويتو cewa yana khatmar alqur'ani a sauran kwanaki na Ramadana a cikin kwana bakwai yake khatma amma idan kwanakin goma ƙarshe na watan Ramadana suka zo yana ninka wato yana dawo da khatmarsa kullum wa kana yahtimu kulla layla kullum yana khatmar alqur'ani in huwa khatmar alqur'ani jan aiki ne wallahi wallahi yadda kuke gani na wani alaran manne ko wallahi a rayuwata ba zan iya faɗan ya kai so uku na taɓa khatmar alƙur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshen tsarana ne amma ka duba ƙoƙarin magabata al'imamu shafi'i aka ce yana khatma biyu a ramadana khatma biyu kana buƙatar ka haƙura da komai ba ruwanka da iyalinka ba ruwanka da cefane ba ruwanka da komai kawai karatun za ka yi to su haka suke yi aka rabu kalla haka suke yi haka suke yi mu dan ma da yawa za mu iya ragewa idan ba zai ba za mu iya ragewa in da irin gobe kake yi kai kokari ka mi sha shan kai kokari ka matsa wa kanka wannan hidimomin rayuwar ba za su kare ba tun kana karami hidimar ta hau kanka kuma ba su barka ba yanzu ga shi furfura ya kama ka hidimar babar ka zai yi ba lahirar kuma sai ka je kuma ba hidimar za a tambaye ka a tambaye wannan aikin da kake barin su kake zuwa ka hidimar a kansu za a tambaye ka saboda haka yan uwa mu mummunta kokarin daga cikin aikin da ake so mu yawaita yi a cikin wayannan kwanakin akwai karatun alqur'ani kasratu qira'ati aw tilawati alqur'ani ma'a tadabbur wani zai ce to me yasa ai akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya karanta alqur'ani kasa da kwana uku la ya fahimu ba zai fahimce shi ba malama suka ce akwai akwai abin da ake cewa zarfu zaman da zarfu makan wa'annan zuruf guda biyu bawa yana samun kansu a ciki wata dama ce zarfu zaman shine kamar lokacin azumi lokaci ne ƙayyadajje mai wucewa kuma ana son yawan aikin alkhairi a ciki babu laifi ka ci ribarsa ka ainihin sauke alkur'ani kullum a cikinsa zarfu makan shi ne ka tsinci kanka a makka wataƙila in ka je so ɗaya ba za ka ƙara ba za ka Allah bai kaddara ma za ka ƙara komawa ba tun 2011 da na je ban ƙara komawa chairman chairman hajj commission tun 2011 kuma umara na je ya gane to wani bai je ba kuma ba zai je ba har ya gama rayuwarsa to irin wannan mausim din in ka samu kanka a gurin sai ka yi iya kokarin ka ka nace ka yi ta kokarin ayyukan da wataƙila idan ka dawo garin ku in shekara hamsin za ka yi ba za ka yi wani aikin ba an gane wani saboda haka daga cikin aikin da ake so a yawaita yi a ciki a yawaita yin istighfari a yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin ayyukan da ake so a lazimta a yawaita yi a cikin wayannan kwanaki shine qiyamul layl sallar dare kamar yadda muka karanta a hadisin Aisha tace annabi yana raya daren sa gaba daya idan ba za ka iya raya daren ka gaba daya ba ka ainihin kasabta shi yadda Allah madaukakin sarki ya kasabta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يبتغون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه ما لما سكتي الله يا رب النبي صلى الله عليه وسلم لوكة بدين سلم idan ba za ka iya yin daren gaba ɗaya ba ka raba shi nisfahu aw yunqus minhu qalila idan ba za ka iya yin rabi ba ka ɗauki ɗaya bisa uku idan ba za ka iya ɗaya bisa uku ba ka cirdadi ainihin lokaci na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana saukowa saman duniya ka ribace shi hukunci na biyu da za mu ɗauka a cikin wannan ayar da malama suke fitarwa shine wajibcin musulmi ya karanta alkur'ani a duk halin da ya samu kansa ciki Allah ya ce alima an sai yakunu minkum marda ya san cewa za a samu mara lafiya a cikin ku wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wasu suna tafiya suna bugu a ban kasa suna neman falalan Allah sun tafi kasuwanci wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu sun tafi yaki duk da haka Allah ya ce min faqra'u ma tayassara Allah ya ce ku karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani da wannan malama suka ce dole ne wajibi ne lazim a rayuwar musulmi kullum ya karanta alkur'ani ba sai a watan ramadana ba to kaga mu a ramadana ma karatun ba yayi saboda haka yan uwa musulmi mu yi kokari iya kokari mu dage iya dagewa mu ci ribar rayuwar mu kafin lokacin ya ƙuri annabi ya faɗa a hadisi ya ce yartanim hamsan qabla hamsin mu ci ribar abubuwa biyar kafin biyar su same mu daga ciki annabi ya ce ne hayatik qabla mautik ka ci ribar rayuwarka kafin mutuwa ta same ka daga ciki annabi ya ce faragik qabla shughlik ka ci ribar faragarka kafin hidimomi su zo su ma yawa mu ci ribar lokacin yanzu muna raye muna da lafiya wasu suna kwance a gidan asibiti wasu sun yi hatsari wasu ba su da lafiya wasu jarabawa daban-daban ya same su mu ci ribar lokacin mu kafin lokaci ya kure mana Allah ya sa mu dace biya mana bukatunmu abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskure daga gare ne da shaidan ku hakuri da abin da kuka ji daga gare ni na yi garaje ne na zauna a kujerar malami na jagora da ko Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi duk wayannan alkhairan daga cikin hasken su muke dosana Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh